بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا بيوغ وتنبيار shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 30 ga watan 1 shekara ta 2017 miladiya darasi na biyu a cikin tafsirin suratul hijiri a yau za mu tashi akan aya ta goma daidai insha Allah ta'ala tafsirin da muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu أم أرم بسم الله ولقد أرسلنا من قبلك في شيء الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الله مدوكين سركي يكي تشيوا ولقد أرسلنا min qablika hakika mun aiko kafin kai suwa muka aiko rusulan manzanni ana ga manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama ana rarrashinsa cewa mun aiko da manzanni kafin kaifi shi'il awwalin a cikin al'ummomi da karnoni waɗanda suka gabata ko kace na farko shi yasa muka ce kalmar shi'a a luga ta larabci abinda ake nufi ana nufin jama'ar da suka haɗu akan manufa guda ɗaya to Allah yana nuna manzan Allah idan an maka ba daidai ba ko in sun ƙaryata ka ko in sun ci mutuncinka ko in sun ce kai mahaukaci ne kamar yadda ya gabata to mun aiko da wasu manzannin ga al'ummomi da suka gabata su ma sun gamu da irin abin da ka gamu da shi ga abin da suke yi وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون babu wani manzo da zai zo musu face sai sun kasance suna izgilanci da shi kama fa'alu bika kamar yadda suka yi maka izgilanci to kuma sun yi izgilanci da sauran manzanni ma da suka gabata wannan tasliya ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam rarrashi ne ga annabi alaihi salatu wassalam kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kamar yadda muka sanya kafirci da karyatawa da izgilanci da manzanni a cikin wato wato zukatan waɗannan mutane waɗanda suka gabata kafaran farko ko in ce mujirmai na farko kamar haka ne kuma muke sanya shi fi qulubil mujrimina a cikin zukatan waɗanda suke mujirmai mushirkan makka mutanenka wato abinda ake nufi a nan kamar yadda aka yi rashin mutunci a can kafiran da suka cutar da annabawa suka karyata annabawa suka yi musu izgilanci kamar haka ne kuma su ma kafiran maka yau suke maka izgilanci suke karyata ka suke ainihin wato nuna cewa kai ba mai hankali ba ne wannan yana nuna mana cewa ba kai ne faran ba ba kai aka fara iwa ba duk abin da aka ce an taɓa yi wa wani kai ma aka zo aka yi maka sai ka je da sauki sauki ko ba ka bane to kamar rashi Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan yana nuna mana kaddara ce haka Allah ya kaddara dalili ne kuma karar da yake raddi akan yan kadariya Allah ya ce la yu'minuna bihi ba za su imani da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama kuma ba za su imani da alqur'ani ba wa qad khalat sunnatul awwalin hakika hanyar mutanen farko ta gabata kalmar sunnatu anan ana fassara ta da waqa'i ma'ana abubuwan da suka faru bil ihlaki na halakar da al'ummomin da suka kare ta annabawa da kuma ainihin wato irin abin da su yanzu kafaran makka suke yi to koyi suke da waɗancan al'awwali na ɗin walau fatahna alaihim baban minas sama'i Allah ce da za mu buɗe musu ƙofa daga sama kofa a buɗe musu kofa minas sama daga sama su waɗannan da suke cewa lau ma ta tina bil mala'ikati din nan a wancan satin mun karanta suna cewa manzo Allah in ina ma ka zo mana da mala'ika mu gani Allah ya ce da da za mu buɗe musu kofa daga sama su ga kofar a buɗe fa zallu fihi ya arjun ya arjun kaga mala'iku suna shiga cikin wannan kofa din suna shiga suna fita kafiran nan suna gani ido da ido kalmar ya'rijun ana nufin yas'adun ne Allah ce da za mu buɗe musu kofa ƙarara a sama su ga fadallu fihi ya'rijun su ga mala'iku suna hawa suna shiga wannan kofa din laƙalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun iqra
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ɗabi'arsu duk abin da suka nema suka ce a yi musu inda za a yi musu wannan abin wallahi ba za su yi imanin ba dan ba imanin ne a gabansu ba rashin mutuncin ne da ƙaryata manzannin shine kawai burinsu to shi sa Allah ce da za mu buɗe musu ƙofa daga sama suna kallon mala'iku suna shiga wannan kofar ba sun ce sai su dau mata a tina bil mala'ika ba to wallahi za su ce laqalu inna ma sukkirat absaruna wallahi sai sun ce ai kawai an rufe mana idanuwan mu ne abun ba haka yake ba ma'ana rufa ido muhammadu ya mana kaga su suka ce a nuna masa mala'ikan to inda a nuna masa mala'ikan wallahi sai sun ce rufa ido aka musu kalmar sukkirat absaruna ana nufin suddat absaruna sai sun ce idanunsa aka rufe musu kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ko kuma sukkirat absaruna wallahi Allah ya ce manzo Allah sai sun ce an yi sihirce idanuwan mu ne da aka kawai sai aka yi mana sihiri sai muka ga mala'iku muke gani amma ba haka abin yake ba shine sukkirat ko kuma sukkirat ukhidat ai an dauke mana ainihin idanuwan mu ne na asali an sa mana wani idan daban da za a nuna mana abin da ake so mu gani ko ka ce laqalu inna ma sukkirat absaruna za su ce ai mu an makantar da idanun mu ne wannan abin da muke gani ba shine hakika ba Allah ya san halin su bal nahnu qaumun mashurun bari dai mu mutane ne wanda an yi mana sihiri sihiri aka yi mana ba daidai bane ba to sai Allah ya ce mi ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين sai Allah ya ci gaba da buga musu misalai waɗanda zai sa su yi imani in suna da hankali idan ma ba ku ga mala'ika ba to gashi nan aiwa laqad ja'alna fi sama'i burujan haƙiƙa mun sanya wato taurari a sama wa zayyana halin nazirin kuma muka yi kwalliya ga saman nan wato muka yi wa sama kwalliya linnazirina ga masu kalla da ido su gani duk wanda ya daga kansa sama lokacin da ake farin wata da taurari zai ga akwai abin sha'awa kwarai taurarin nan kalmar buruj wato ana nufin tafka-tafkan taurari manya-manyan taurari su ne ake ce da su wato buruj annujum alkibar kenan kuma saboda fitowar su fili shi yasa aka ce da su buruj ne ba shi yasa ake cewa mace ta yi tabarruji ba tabarrajatil mar'a me tabarrajatil mar'a ma'ana zaharat ta fito ta bayyana jikinta shine ake cewa ba a son tabarruji wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula alburuj manya manyan taurari waɗanda suke me suke fitowa tauraro ɗaya aka makalla tauraro guda ɗaya akwai tauraro ƙwaya ɗaya wanda girmansa ya fi rana girma sau sama da miliyan casa'in tauraro ɗaya so tauraron nan da kake gani sun fi duniyar nan girma tauraro ɗaya da kake gani a sama ya fi duniya gaba ta girma Allah ya dunkule shi a haka saboda bala'in nisan da yake da shi kake gano shi haka amma ka duba Allah yake tafiyar da su a sararin samaniyan nan to za ka iya kwatanta girman sararin samaniya idan aka kwatanta maka girman taurarin da rana wato rana sai idan aka hada ka da wasu taurarin sai ka ga rana wato yadda ka san tsakuwa ce yar karama in an hada su da taurarin to haka Allah ya kakkafa su a saman nan don kwalliya wa sama ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين amma ka duba fa ya ce hakika mun yi kwalliya wa sama muka sa mata taura muka sa mata fitilu Allah ya ambace wannan taurarin da suna fitilu kuma da girman mulkin ubangiji sai ya jefi shedan da wannan tauraron duba girman shi ba kwa ganin yana tafiya yiwu wuta haka ka duba girmansa kamar mashi saboda ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa shi yasa Allah ya ce wa hafizna hamin kulli shaitanin rajim muka tsare ta ita sama din damirin nan yana komawa kan sama zayyanna haɗin ana nufin wato a sama ba taurarin ne kaɗai aka yi wa sama kwalliya da su ba an yi wa sama kwalliya da wata an yi wa sama kwalliya ma da rana ashamsu wal kamaru wal nujum duk waɗannan kwalliya ne Allah ya yi su abin nan a sama wato na so gane mulkin Allah da ƙarfin ƙudurar ubangiji an ce kwalliya fa kamar wato kamar da babu abin a jiki zuwa aka yi aka ɗan lillika su aka makala su don ya ƙara wa saman kwalliya da ado kamar yanzu mace ce ta sa dan kunne dan sarka ko dan abin da ake sawa a hancin nan ina fatan kana fahimta ko mutum ya sa gilas kaga yan tani tani abubuwa kanana ne to haka aka duddura su a saman nan dan kwalliya Allah ya tsare saman kuma ya bata kariya da wannan taurarin daga dukkan wani shaidan rajim ana nufin marjum wanda yake jefaffe ka iya fasara rajim da ma'anan mal'un tsinanne dukkan shaidani tsinanne la'ananne da shaidanu ba su da hijabi da sama mana ba su da shamaki hawa suke su je har sama suna ma shiga cikin sama din su kawo labaran sammai guda bakwai dinnan shaidanu a da a farko to sai suka zo suna sato zance suna kawowa ƙasa kuma suna ƙarya sai Allah madaukin sarki yasa ake jifan su da waɗannan taurari da muke magana a kansu hadisi ya zo um, ko da ke a ƙarshe Allah ya ce illa man istaraqa sam'a sai dai wanda ya saci ji shine wannan satar ji shedan ya je sama ya je ya jiyo labari mai mala'iku suke tattaunawa sai ya sako da labarin ƙasa sai ya faɗa mutane cewa ai ya zo da sabon labari kaza kaza kaza da sauransu to shine Allah ce fa atba'ahu shihabun mubin sai wato wani yanki na wuta shine shihab Allah ya sa wani yanki na wuta sai ya biyo shedanin da ya sato wannan wato zance din abinda suke yi shine wani zai iya tambaya aka suke suke hawa sama wani ne yake hawa kan wani wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani har sai sun je can sama idan wancan na saman karshe ya jiyo labari sai ya gaya wa na kasansa shi ma sai ya gaya wa na kasansa shi ma sai ya gaya wa na kasansa yastariquna sam'a kenan to shine Allah ya sa mala'iku suke jifan su da taurari kuma in sun yi jifan nan in mala'iku suka jife su ba sa kuskurewa sai sun same su akwai waɗanda mutuwa suke yi daga can suke mutuwa akwai wanda taurarin nan sun yi aman wuta sai su ƙone su ga baki ɗaya akwai wanda zai tafi ɓangaren sarabi a ƙone akwai wanda zai sauka a kakkarye har yadda Allah ga dama hadisi ya zo daga abu hurairar Allah ƙara masa yadda ya ce wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa idan Allah madaukin sarki ya yanke hukuncinsa a sama mala'iku suna bubbuga fuka-fukensu idan Allah ya hukunci mala'iku sai su ta kada fuffukensu fuka-fukensu suna ta bugawa suna ta bugawa saboda girma mazancen Allah kar ku manta mala'iku suna da fuffuke to in dai Allah ya wani hukunci sai aga suna ta buga fuffukensu a ƙasa kuma sai rinka ƙara to wannan alama ne na cewa lalle Allah ya faɗi wani abu to suna ta zantawa har su rinka cewa ma za ƙala rabbukum mai ubangijin ku yace mai ubangijin ku yace sai su ce ƙala alhaq ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa aliyul kabir to abinda Allah ya faɗa dinnan sai su barayin jin aljanun sai su ji sai su ce za su sauka da shi ƙasa su kai labari kuma amma sai su cakuda da ƙarya a ciki sai su hada da ƙarya har su tarar da bokaye su kuma su suke alaƙa da su ko kuma matsafa haka hadisin ya zo ya ce a sahir awil kahin to kafin zancen ya iso lokacin da Allah ya fara halaka su kafin su karasa zancen ya karasa ga na ƙasa da zai kai wa bokan ko matsafin sai Allah ya buge su da wannan tauraro din amma idan sun sauka wani lokacin sukan isar da zancen idan sun zo ba da zancen sai su hada da wato ƙarya ɗari in ji annabi zancen gaskiya ƙwaya ɗaya ne sai sa ƙarya 99 sai sai ajiyowa suka yi daga sama to shi yasa ake ce an mutum makaryaci sai a ce ka dan lewa ne shedani ne mana ya iya hada ƙarya ya iya hada ƙarya um, wannan matsalar wasu malamai suna cewa to yaushe ya fara faruwa a duniya wasu malaman sun tafi akan cewa kafin Allah ya turo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a fara yin haka ba shaidanun ba sa yin wannan ba a fara yi ba sai bayan da samuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta tabbata sai shaidanun suke haka aka ce wato ba a samu a tarihi wasu larabawa masu ba da bayanin jahiliya sun faɗi haka ɗin ya faru ba wannan ya faru ne inna ma zahara fi bad'i amrihi sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika asasan li nubuwatihi farkon fara lamarin manzon Allah wannan abin ya faru kuma wannan shine shimfidar manzancin annabi alaihi salatu wassalam shi sa ya zo a cikin ruwaya ma'amar yake cewa zuhuri a kana yurma bin nujumi fil jahiliya a wannan riwayar wasu malamai da suke da kuma ra'ayin akasin wancan cewa ai an samu wata riwaya cewa ana jifa da taurari ko da ba a kan wannan wahayin annabi din ba amma an samu ana jifa da taurari a jahiliya sai shi imamu zuhuru yake cewa yake cewa yake cewa na'am ya shiga shi nan inda Allah yake cewa wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا sai ya mayar da abin a tarihi ya ce a wannan tun lokacin wato a jahiliya ne suke wannan abu ibn Qutayba yana da wannan ra'ayi yace inna rajma kana qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam walakin lam yakun mithlahu jifan jifan shaidanu da taurari tun kafin a turo annabi ana yi sai dai ba irin na zamanin annabin din ake yi ba wato wajen tsananin tsaro da ake barwa na lokacin manzon Allah ya fi sama da wancan so almuhim dai abin da muke so mu tabbatar shine wato ana nuna mana labarin da shaidanu suke kawo bokaye ƙarya suke kawo musu wa ya kamata mutane su gane hadarin boka a cikin al'umma shi dai boka matsafi dai kafiri ne dama ko da ku shine limamin unguwarku kwarai da gaske don akwai unguwannin da za ga limaman bokaye ne ko ba ka bane ta wadda ya kuskure ya je ya bi boka sallah to ka san baka da sallah damu matsafa wanda suke aiki da ruhanai da aljanu aikin su kenan akwai waɗanda sallolin ma wasu ba suna yi ne ba don sun yi imani da sallolin suna yi ne don kar a ce ba sa yi su kashe auren mata su yi kulle-kulle a yi wa wani tsafi a raba shi da iyalinsa ko a raba shi da jarinsa ko kaza ko kaza ko kaza suna magana da aljanu ko da shaidanu ba waɗanda suka fi halaka wajen bin waɗannan kuma irin mata kuma na bakin cikin gaya muku cewa yanzu a ƙasar nan malaman da malam bahaushe yake cewa malamai waɗanda suka fi ci suka fi samu su ne bokaye yanzu ana ba da labarin wani boka bokan wani mutum ne yana neman gwamna allah ya taimake shi ya samu yana hawa sababbin motoci guda biyu ya aiko masa bokan da ko keke bai da shi sababbin motoci a leda aka zo kofar bokan na aka yi fakin aka ce wannan taka wannan ta hajiya albarkacin aikin da ka yi saboda mushiriki ne shi gwamnan shi yana ganin wannan aikin da bokan ya masa shine ya samu nasara shi yasa nace masa mushiriki ku fahimce ni da kyau bai yadda Allah ne ba shi mulkin ba suna nan da yawan su wasu suna ganin kujerunsu waɗannan bokayen su suke rike musu sun fi musu hidima akan yin hidima a masallatan unguwansu to akwai haɗari Allah kiyaye mu yanzu Allah da ya yi wannan bai isa ya sa ku yi imani da shi ba ya ku mushrikan maka me ya faru malam والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون yanzu Allah zai ta lissafa mana abubuwan da ya shimfida a bayan ƙasa da wanda ya a sama da ya shimfida a bayan ƙasa da za su nuna cewa lalle yana nan samamme ne kuma wajibi ne a bauta masa Allah ya ce wal arda madadna ha ita dai ƙasa mun shimfiɗa ta ala wajhil ma'i Allahu akbar wannan ƙasar da kake gani akan ruwa take nan da muke ba ƙasar mu ƙarshe ruwa ne a ba shi yasa za a tona rijiya mai zurfi ai ta tono can kaje an ce an faso wurin da sai ruwa inda Allah ya ga dama zai kwashe ƙasar gaba ɗaya to ruwa ne shi yasa ruwa ya fi komai yawa a duniya to akan ƙasar ma yanzu a nan ƙasar ƙasa ɗin nan da kake gani in an baje duniyar gaba ɗaya ruwa ya fi yawa ba wai can ƙasa ba duka-duka bai wuce nawa ba kashi kaɗan ne ƙasar sauran duk ruwa ne Allah ya ce madadna ha wani abu sai Allah ya ce mun shimfiɗa ta tafiyar shekara ɗari biyar wa alkaina fi rawasiya muka jajjefa duwatsu wani abu sai ubangiji ka duba tafka tafkan duwatsun nan wai sai ce muka jajjefa kamar kai ne za ka ɗauki wani abu ka jefa can ka jefa can shi a wajen Allah muka jefa ne duwatsu wanda za su danne ita ƙasar katta motsa waljibala autada kenan daga watat ne duwatsun nan an ɗora su ne su danne ƙasa su hana ta girgiza da da motsawa ta tsaya saboda akan ruwa take kalmar rawasiya ana nufin wato duwatsu kafaffu da malaman tafsiri suke cewa kasar mummotsawa take yi sai Allah ya ce to bari a zuba mata duwatsu a kanta da ba duwatsu to amma tana motsa motsi to sai Allah ya ce bari mu zuba duwatsu sai aka zuba duwatsu sai suka kafe ta wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun Allah ya ce muka tsirar a cikinta a cikin ita mai ita kasar min kulli shay'in mawzun kowane abu da ka sani wanda yake tsiro ne mun sa shi mawzun wato da kadari sananne da da iyaka sananne shi muqaddar ma'lum kenan ma'ana akwai iya kwantitin da Allah ya zuba komai da ka sani akwai iya adadi ya san iya adadin din yadda ya zuba ya san iya adadin kwakwar da ya zuba ya san iya adadin alayyaho da masara da gero da dawa da alkama da ibro duk abin da ka sani yana tsira a bayan ƙasa Allah ya san yawansa ba shine ma'anan mauzun an wazana shi sai da aka auna ya zuba bayan ƙasa tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce a'a wa ambatna fiha a cikin duwatsun da muka kafe ƙasa da shi ɗin sai muka yi ta tsirar da tsirrai ba ana nufin tsirrai na itace ba ana nufin zinari azurfa tagulla bakin karfe da arzikin da ake samu a cikin duwatsu ko kun san cewa duwatsun nan inda Allah ya sa an samu damar faffasa su ana samun arziki a ciki malamai masana dutse suka ce babu dutsen da babu arziki a cikinsa duk inda kaga dutse to akwai arziki a ƙasarsa sai dai kawai ya zama ba a da ƙarfin da za a fasa shi kuma dutse a karamakallah sirrin dutse ka ji da kyau idan ka ga dutse duk tsawonsa dutse idan ka gan shi a waje duk tsawonsa to akwai irinsa taransa a ƙasa bari maimaita don ba gane ba idan ka ga dutse a waje wannan malaman geography ma duk sun faɗa waɗanda suka san harkar abin nan bincike duk inda ka ga dutse ba ka gan shi da yawa da tsawo ba to a cikin ƙasa ya ninka kansa sau tara kawai kashi goma aka kasa shi sai aka fidda kashi ɗaya haka kuma yake a kwance wannan ya tabbata kwanan nan ɗin da aka zo ana tausiyar masallacin makka ana ƙara faɗaɗa shi sai aka zo matsalar safa da marwa din nan dutsen safa da dutsen marwa injiniyoyi suka zo suka ce sai an dan faskari dutsen nan an sare shi an yi gini an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai aka fara rikici to yanzu ya za a yi ya za a yi to ai kuma dutsen za a rufe shi ai kuma kaza da sauransu ka kira malamai suka yi bayani suka yi bincike sai masana harkar kasa da dutse ma suka ce to ai ya kamata ma a duba shi kansa dutsen nan na safa din nan wai daga ina ina yake karewa ne kuna tsammanin anan ya kare to da aka bincika aka bi shi aka bi dutsen nan ana bincike da na'ura sai da aka same shi gaba da kilomita goma sha biyu daga haramin maka kilomita goma sha biyu a cikin ƙasa da dutsen nan na safa haka dutsen nan na marwa ya zuba ya yi wani malale ya kwanta yau da a ce har zuwa duniya ta zo ƙarshe za a yi ta faɗaɗa safa da marwa har zuwa wannan wurin to duk inda aka je aka tsaya wurin safa ne duk inda aka je aka tsaya wurin mai marwa ne shi sa malam Allah ya ce wa ya khluqu ma la ta'lamuna Allah yana halittan abinda ba ku sani ba kawai yanzu idan ku ya nuna muku abinda kuka gani amma lamarin Allah ha sai shi rabbul izza rabbul kamal Allah ka azurta mu da imani da kai da yadda da kai wa alqaina fiha rawasiya وأنبتنا فيها من كل شيء موزون to kaga wannan fassarar zamu ce kenan kayan arziki da aka zuba wancan fassarar tsirrai wannan kuma arziki da aka sa zinari azurfa da duk abin da ake samu a cikin wato ƙasa har su kwalli duka da ake cirewa duk a cikin wato a duwatsu wanda a iya auna su na marama وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله أكبر الله يشهد وجعلنا لكم فيها معايش muka sanya muku rayuwa a cikin wannan ƙasa kuma rayuwa ana nufin aka sama muku abin da za ku ci ku rayu shine ma'aish din muka sanya muku ma'aish abin da za ku rayu al-mata'im wal masharib wal malabis ga ƙasar da yadda muka shimfiɗa ta ga yadda muka yi ta kuma muka ba ku sutura ku saka a jikin ku ku ji daɗi mutum ya ɗauki tsumma ya ɗinka ya sa ya ji daɗi muka ba ku abinci mutum ya zauna yana jin yunwa ya ci abinci ya ji daɗi ya ce alhamdulillah abincin ya ɓuya bayan 'yan kwanaki kuma ya canja kala ya je zubar da shi mai zama a jikinsa ya zauna gobe kuma ya ƙara sannan kuma muka sanya muku wato kayan shaye-shaye kala-kala da wanda za a tanda da wanda za a tsotsa waɗannan abubuwa gaba components ne wanda da su ɗan adam yake rayuwa ومن لستم له برازقين muka sanya musu a ciki wato waɗanda ba ku ne ku kuke azurta su ba abinda ake nufi muka ba ku dabbobin da mu muke ɗaukan nauyinsu ja'alna fiha min man lastum lahu biraziqina min ad-dawabi kana wal an'am muka ba ku su su muku hidima kuma mu muka ɗauki nauyin azurta su mu girmar da su mu ciyar da su kala kala fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'a dabbobi muka ba ku su ina so ku gane ma'anar wa mallastum lahu birazikina mun ba ku dabbobi kala kala gashi kuna amfani da su amma ba ku kuke azurta su ba ba ku kuke ciyar da su ba ba ku kuke ɗaukan nauyin shan su da cin su ba ga tsuntsaye na masu kafa biyu sau nawa za ku je farauta ku kashe tsuntsu ku kama shi ku kuke ba shi abinci tsuntsayen da suke cikin daji wa yake ba su abinci barewa da gada da giwa da kaza da kuke zuwa daji ku farauta wa yake ciyar da su wa yake shayar da su shirwa hasbiya hankaka belbela da kuke harba ku ɗauka wa yake ciyar da su wace gwamnati ne ta ce bari mu kula da hakkokin shirwa a ƙasar nan mu sama musu wurin cin abinci wace gwamnati ce ta ce dole ne za mu yi budget wa dabbobinmu na daji don su samu ruwa na sha su samu abinci na ci wa mallasun lahu bi raziki na kin da masu tafiya a kafa biyu da masu tafiya a ƙafa hudu ku kama ku ci ku sha ku amfana da su akwai dabbobin da a cikin ruwa suke rayuwa gaba ɗaya ba su taɓa fitowa fili ba in suka fita suka sha iska to mutuwarsu ta zo suna gani kamar yadda kake gani suna numfashi kamar yadda kake numfashi amma abu mamaki kai yanzu ba za ka iya numfashi a cikin ruwa ba amma su suna numfashi a ciki abu mamaki ba za ka iya bude idan ka ba ba tare da ka sa wani gilas ko wani abu a cikin ruwa ba amma su kuma idan su a lokacin suke gani suna can kasan kasan ruwa haka suke rayuwar su comfortably ba su da damuwa idan kana so ka je ka duba film din da ake nuna halittun ruwa ku ringa kallon irin wannan abu yana ɗauke kewa yana ƙara wa mutum sanin girman Allah akwai tashoshi a duniya nan da aka yi su kawai halittun namun daji suke nunawa da na ruwa yana da kyau in mutum yana da satellite a gidansa ya rinka kallon wannan ka rinka ganin wani abin da zai baka mamaki kai yanzu kana nan kifi kawai ka sani a ruwa ba abun da babu a ruwa malamai suka ce duk abun da ka gani a nan ƙasa a bayan ƙasa a duniya to akwai ninkin ninkin irinsa a cikin ruwa akwai halittar da na rantse da Allah ta fi jirgin sama girma a cikin ruwa wa zai hada ma wa zai hada wa zai hada wani kifi wata rana ya yi irin a wata ƙasa aka ɗauki watansa na gan shi wutar a madina yana nan idan kun je ma'arad na asma'ullahi husna din nan a kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kifi ne malam ya wani irin tumbe a wani ruwa a cikin ruwan akwai manya-manya tafka-tafkan jiragen ruwa da mutane a ciki ga wasu kuma suna irin linkaya suna irin su nan suna saman jirgi suna wannan da kifin ya daga ga baki ɗaya wurin dan fitowa ya kawai bakin sa ya fitar da sha iska gaba ɗaya wurin babu wata halitta da ta kai shi girma ba a ganin komai sai shi sai gashi an ɗauki hoto wato subhanallah tafka-tafkan jiragen ruwan da suke kan wannan ruwan sun zama 'yan kanana a gindin kifin ƙananan halittu kawai iyakansa kawai ya fitar bakin kawai ya fitar yana shan ya fura yana shan iska haka ga ruwa yana tsiyaya girman ya isa sai kuma ya daɗa komawa kuma yanzu waye yake ciyar da wannan kifin waye ke sha da shi akwai wani mai wata yar fatsa da zai je jefa masa fatsa wani waye kamo shi jawo shi zai jawo akwai kifin da kwaya daya aka makalla wannan kanana ne a cikin kifaye wallahi tallahi mota tirela ɗaya ba za ta ɗauke shi ba tirela guda kwaya ɗaya ne kifi kamar irin sadin ɗin nan dirin su ɗaya da sadin tirela wallahi ba za ta ɗauke shi ba idan aka to damu wannan kawai sai dai in an yi ambaliyar ruwa Allah ya kawo ajalinsa ruwa ya mirgina ya mutu kawai a mirgino shi a jefa shi akwai wanda ya fito a wata ƙasa gaba ɗaya mutanen garin gaba ɗaya suka zo sun yi watanni suna saran naman kifin nan sun kasa ƙarasa shi to kashinsa malam motoci ne suke shiga ta karkashin kashinsa kashin hakarkarin kifin sai ga mota trailer ta shiga ta karkashi ta wuce a cikin ruwa yake ba wanda ya san irin waɗannan halittu wa ma ya alamu junu da rabbika illahu shi sa Allah wannan aya ta waya khaluqu ma la ta'lamuna Allah yana halittan abinda ba ku sani ba ai kaga akwai hadisi ma wanda Allah ba ba labari ba hadisin Bukhari sahabbai sun yi tafiya suka samu wani kifi ruwa ya ambaliya da shi watanni suka suna ɗiban naman kifin nan suka kafe kashin hakarkarinsa mutum ɗaya zai haura kuminsa ya bi ta karkashin hakarkarin wannan kashin kifin in kaga ana wani yanka kifi ana wani tsada ana ce ma kaza kaza na miya kaza ai karami ne ai ai wannan kifi wannan kifi ai ai ƙanana ne ai wannan kamar shara ne ai ai manyan kifin ai ba sa tabuwa jirgin ruwa ma idan ya zo suka yi wani yunkuri yiwu wallahi kifar da shi suke ai an ma sani ma ba a ma bin iya inda suke ma akwai inda manya-manyan kifayen suke ba a iya bin wurin in ka ga wani wai yana shiga cikin ruwa yana linkaya wai shi bature ne ya shiga ya lullube kansa da wane ne akwai inda suke zuwa akwai wurin da ko hauka yake ba zai shiga da shi da na'urar da injin da yake dauke da shi din gaba ɗaya kifin sai haɗiye shi gaba ɗaya ina ganin ai qur'ani ya dan mana ishara akan wannan ko can Allah ya ce wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim annabin Allah annabi yunus wa gaba ɗayan sa kifi ya hade shi hadiya fa ba wai ya tauna shi ba fa hadiya hadiya ko kwanan nan ma bai wuce abin nan ba nake gani a ina nake gani ne wallahi malam kada ce guda daya kada bujimi bujimi katon bujimi ne yazo yana shan ruwa bujimi da kadan nan ta daga kanta haka ta bude baki sai ga bujimin nan rabin sa ya shiga cikin kadan nan kawai tana ka kafa bujimin nan yana tafiya hop hop ta haɗe shi bujimi guda da kafan da komai kada fa kwaya daya na ce wani abu sai rabbu ya salam malam tsautsayi ya ɗebe kai kai ka wannan gurin ya ka gani to annabin Allah kifi ya haɗe shi falta kama hulhut ashe akwai manyan kifaye wa huwa mulim falaula annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqatin وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين duka wannan yan uwana ku haɗe gaba ɗaya ku dunkule in ya nuna mana wani abu yana nuna mana mu san kudura da girman Allah da isassa idan wannan halittar Allah ne to ina ga shi Allah kuma shi sa kawai lamarin ubangiji ka sallama masa wallahi in an ce ka ji tsoron Allah ka ce Allah ƙara mana tsoronsa amma tunanin ya wuce ta saurinka dan dai al'amuran namu akwai talauci ne da waye da sauransu irin wannan ayoyin an zo fassara su ya kamata a ce muna da wani majigi wallahi da za mu samu wani projector mu fito da irin halittun a rinka gani a aikace yana da kyau amma dai in Allah ya sa da zamu yi kokarin mu tana da mu rinka yi nan gaba a fito da a nuna ma irin tafka tafkan kifi kawai guda ɗaya kaga kifi a cikin ruwa kaga halittu a karanta maka ayoyin ka gani akwai tashoshin da ai suna nuna an sun kawo ayoyin sai su rinka nuna halittun zai daɗa ƙara maka yaƙini da cewa kai gaskiya ka ci sa'a da ka zama musulmi da ta kuskura ba ma guje ne kai da ka da ku a kiyama in ka mutu baka tuba ba amin sai Allah ce wa in min shay'in na'am wa in min shay'in illa indana khaza'inu Allah ce babu wani abu da ka sani in min shay'in ina ana nufin ma min shay'in ba wani abu da ka sani wallahi a duniya illa indana khaza'inu face taskokin sa wato mabudansa a hannunmu suke kome da ka sani arziki a wajen mu kullun shi yake malamai suka ce ana nufin ruwan sama ne don komai sai ya yi amfani da ruwa komai waje Allah min alma'i kulla shay'in hayya wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wannan ruwa kuma ba ma sauke shi face muna sauke shi ne da wani kadari iyaka sananne li kulli ardin haddun muqaddar kowace ƙasa akwai iya adadin ruwan da muka yanke za mu saukan mata la ilaha illallah malamai suka ce babu wani ruwa da zai diga a bayan ƙasa face akwai mala'ikan da Allah ya tanada ya raka ruwan inda zai sauka duk ruwan da ya sauka a bayan ƙasa Allah ya wakilta mala'ika da zai raka ruwan inda ake so ya sauka kar ma ya sauka wurin da ba ce sauka ba zai yi ba ma dama mala'iku suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to ruwan nan da Allah yake saukarwa duk ruwan da ka gani Allah ya auna shi kar wani ya taba tsammanin akwai ruwan da zai zo Allah bai so ya zo ba in ka ga ya zo kaɗan bai fi minti biyu ba haka Allah ya rubuta kuma akwai manufa akwai ciyawar da za ta amfana da wannan ruwan minti biyu idan kuma ka ga ruwa ya zo ya yi awa ashirin to akwai wata manufa wani wurin ake so ya kai gare shi kuma wani abun zai yi kai ko iska ka gani lokacin da ka ji iska mai sanyi to ba haka kawai ta zo ba akwai amfanin da take ga wasu halittar lokacin da ka ji gari ya yi zafi muna cewa zafi zafi eh ku yanzu an ɗaga muku kan batir ne wasu ake taimako wasu kuma a wannan zafin suke amfanuwa akwai halittar da ita kuma wannan zafin shine rayuwarta in ka ji ana sanyi sanyi sanyi ana ce alhamdulillah ai yanzu ana sanyi ka shiga bargon ka kai bacci kai waye to shikenan wani wata halitta kuma ba ta son sanyin wani kuma yana son sanyin kai duk wani yanayi da ka gani ya faru a duniya wato yana dacewa ne da wani abin da Allah ya tsara ba Allah baya ajiye abu haka kawai ya zo ba manufa insha malamai suka ce ai nesa saboda wai tsananin sanyi mutum ya faɗi magana ko saboda tsananin zafi mutum ya faɗi magana ko iska ta yi yawa duk inda kaga iska ta kada an aike ta ne akwai inda aka tura ta guguwa idan kaga ta taho walla ba ta tashi a banza wato shi Allah ba wani abin da yake yin sa haka bai da manufa komai da ka sani kuma yanzu nan mun ga dama sai mu buga misali akan rayuwar mu yadda muke akwai abubuwan da mu sun lalace ba su da amfani a wajen mu ko amma lokacin kuma suke amfani a wajen wani bari mu ba da misali za a shuka abin shukawa itace shi itan nan a waransa dan itace ko ka ce gero ko masara ko abu lokacin da yake cikin ganiyarsa da yake da ransa yana jin daɗi lokacin masararka ta kai yabanya iska yana kaɗa ta ta yi kore shar ta ƙoshi ta yi daɗi ta yi goyo ko ai ba za ta so ka cire ta ba har ta girma tana girma lokacin ta kai har ta fitar da yaya ta gama ƙoshi daga nan kuma shikenan kwanakinta ya ƙare ko baka girbe ta ba za ka ga ta fara yin ja haka ne sai ga 'ya'yan masarar sun fara bushewa daga nan sai ga ana ruwan sama amma kuma ta bushe karkam saboda lokacin da Allah ya ajiye mata ya kare a lokacin ko ka sare ta kai amfani da ita ko ka sare dai gara ma za ta cinye ta to lokacin ta gama aikin ta kai kuma lokacin shine zai fara amfani a gare ka za ka ɗauka ka gyara ka kai gida kana alfahari kana da dukiya ka zuba a sto a je a niƙe ta a zuba ta a ciki lokacin da kake cikin cinta kana jin daɗi tana shiga cikin cikinka ka gama jin daɗin za ta ɗan riƙe ka zuwa wani lokaci to sai kuma amfaninta ya yi sannan kuma Allah ya cire amfanin nata a canja ta daga yanayinta ta zama totoroso ta zama bayan gida gashi abun sha'awa ne mai kyau amma ya shiga cikinka ga ka da tsafta da komai amma ya fito yana wari idan ya fito sai aji yana wari saboda ya dade a cikin cikinka ya hadu da abin da ya hadu an cire duk abin da ake da bukata na amfani kaga ya gama ko lokacin zaka je ka zubar da shi wannan bayan gidan naka kana ganin abu ne mai wari mara amfani to lokacin kuma ake da bukatar sa a wani wuri in aka ɗebe shi aka kai shi gona aka zuba shi a matsayin taki kaga masarar yadda za ta sake tsirowa wani wani ya yi gonarsa a bakin kasuwa wani ne ya gona a bakin kasuwa kullum an an zo an ci kasuwa mutanen kawai da waya kawai duk wanda ya kama bukatar sa kawai ba ruwan su zuwa irin public toilet din nan sai ya shiga gona gindin dawa ya je sauke masa kaya ya dawo ya ce ani ai ba ruwana da zuba taki wallahi ba a zuba wannan gonar taki kar ka ga yadda dawar take kyau da masarar take kyau saboda tsabar ajiya da ake ka duba yadda Allah ke rotating ko kun san wani abun gaya muku ruwan da muke sha muke amfani din nan fa da abin nan fa ruwa ɗaya ne fa yake juyawa yake motsawa guminka da waye da hayaki din nan da kake gaba ana tafasa ruwa ba a yana yin sama ne to kuma zuwa yake daɗa maimaituwa kuma Allah ya daɗa mai da shi kuma ya zama ya daɗa zubowa kamar rotating yake yi na kasan yayi sama na saman yayi kasa na kasan yayi sama na saman yayi kasa wannan ruwan da kake gani yanzu yawunka in ka tofar da yawu ai ruwa ne ko ba ƙasa tana shanyewa ba zuwa yake tsaye ya haɗe da dawowa ruwa a tona rijiya wani ya ɗebe shi fitsari ba kana kana zubar da shi ba zai zuba ƙasa za ta tace duk cutar amma ainihin ruwan yana shiga ƙasa ne kuma shine wani zai zo tona rijiya bohol ana masa murna ka rijiya ka akwai ruwa ina ba kuna fahimta to haka abin yake malam halittar ubangiji akwai kwarewa akwai ilimi a ciki tabaraka wa ta'ala komi da ka sani Allah yana saukar da shi ne wato da iyaka kuma ya ce taskasa a wajen mu take kuma ruwan da muke saukarwa ya daidai gwargwado muke saukowa ku ce Allah ba ku ruwa mai yawa a'a kaɗan a'a wane ne Allah ya san iya kadarin ruwan da yake saukarwa ruwa ya yi gyara mana ya zuba da yawa kenan ko ka ce ya yi gyara ko ka ce ya yi barna Allah dai ya san iya kadarin da ya saukar ko da ya saukar ya yi ambaliya ya cinye gidaje to ya yi wa wasu amfani kuma kai ma ya maka amfani ha kuma in ya zo kaɗan bai zo da yawa ba ku je ku yi ta kuka ku ce babu babu babu in an safo kuma ku fara Allahumma hawalaina la alaina a tura muku shi can gefe ko ba ka bane to bayan wannan kuma akram kallah sai me yake faruwa وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين
Allah kenan yace muna saukar da iska kuma wa arsalna riyaha lawaqiha muna kuma saukarwa ko muna aiko da iska wacce take lawaqiha wacce take mai dauke da arziki ko mai ciki ma zaka iya cewa lawaqiha hawamila iska ce amma mai ciki iska ce tana dauke da arziki iskan da take dauke da ruwa bari in gaya maka wani abu guda duk inda kaga an yi ruwan sama to akwai taimakon iska a ciki ko da ku ku a nan ƙasa ba ku ga iska ba to ba a yin ruwan sama ba iska idan aka yi hadiri aka yi hadiri a can Allah yake koro iska ce take koran shi wannan hadirin ta kora shi yadda Allah ya so sannan ta kada shi ai kamar kankara ne ai yanzu kankara in ka dauke ta ka ajiye ta nan in iska yana kada ta me take yi narkewa take to ita ne take bugan wannan ruwan kafin ya karuso ƙasa ya ta hure shi ya zama ruwa lawaƙiha kenan tana ɗauke da iska ta kore girgijen ta sauke ruwa lawaƙiha ɗin jam'i ne na laƙiha shi yasa ake ce da taguwa mai ciki ana ce da ita laƙiha taguwa raƙuma mai ciki sunanta laƙiha saboda tana dauke da wani abu Abdullahi dan Abu Mas'ud yake cewa Allah yana saukar da iska fatahmilul ma iskan nan ya dauko ruwa a kora wannan girgije sai ta je ta saukar da shi inda Allah yake so wannan iskar ita ta saukar da ruwan a wuri kaza ruwan yana sauka ya bugi ƙasa ƙasa sai ta sha sai ta kumbura idan ta kumbura ita ma sai ta burtsar da abin da ke cikinta shi kuma ɗan adam sai ya ɗauko fartanyarsa sai ya gyara ya gyara sai ya sa taki sai ya ce a daɗa kawowa ruwa sai wannan ruwan ya daɗa saukowa da abincin da wannan tsiron ke bukata baka gane ba ɗan adam ba yana cin abinci ne ya yi ƙiba ba a ce ka ci abinci mai kyau ka yi ƙiba ka sha mai kyau ka yi ƙiba masarar da kake shukawa gyaɗar da kake shukawa shinkafar da kake shukawa alkamar da kake shukawa abincinta shine wannan ruwan sama da yake sauka ka duba ruwan farin ruwa ne kawai amma yana ɗauke da sinadarin da zai gina mata gangan jikinta ta fitar da 'ya'ya kai kuma ka zo ka yanka ko ka girba wanda in babu ruwa wannan shinkafar ba za ta yi ba idan babu ruwa wannan masarar ba za ta yi ba idan babu ruwa wannan dawar ba za ta yi ba ashe ruwan yana dauke da wani sinadari ne da ubangiji ya bayar ƙasar take sha ta yi kyau ka ji duniya ta yi sanyi idan an yi ruwa ƙasar kanta in ka ganta tana murna in an yi ruwa don in ruwa ya buge ta zaga tana fidda wani tiriri ta sha wahala ta sha zafin rana yanzu ruwa ya zuba ta fara jin daɗi daɗinta yake sa ta fidda ciyawa kwarra shar abin sha'awa har ma ka kana cewa kai damana kyau saboda wannan ruwan haka abdullahi dan mas'ud ya ce fa anzalna minas sama'i ma'an Allah ya ce muka saukar da ruwa daga sama fa asqainakumu muka shayar da kushi shi mai din wa ma antum lahu bikhazinin ba fa ku ne kuka taskace wannan ruwan ba ko kun ajiye shi a rizabuwa ɗinku ne akwai wani wanda ya tara shi to shine wa ma antum lahu bi khazinin kar ku manta can ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu komi da ka sani a wajen mu taskasa take to mun saukan muku da ruwa daga sama wa ma antum lahu bi khazinin ba kuka taskace kuka ajiye wannan ruwan da muka tanada muku ba ganin sa kuke kawai yana zuwa yanzu za a yi damana kwanan nan insha Allah Allah ya ajiye iya ruwan da zai sauka a damanan bana ya gama tanadi Allah ya san iya masarar da za a samu bana iya shinkafa da za a samu bana in ka shiga cikin manoma kana ciki in baka shiga ba baka ciki ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas ke cewa idan Allah annabi ya ga iska ta taso sai ya kafa gwiwarsa a kar yana addu'a Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaba ya Allah ya Allah ka sanya wannan iska ka sa ta zama rahama kar ta zama azaba saboda akwai iskar da akar maka Allah azaba ce kaga wannan iskar mun bada labari lawaqiha tana dauke da rahama ne da da jin kai ko da arziki to akwai wacce kuma azaba take dauke da shi zamu yi bayani sati mai zuwa insha Allah ya ubangiji ka sanya ta rahama ka sanya ta zama azaba Abdullahi dan Abbas ci gaba da cewa Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsara idh arsalna alaihim ar-rihal aqim wa arsalna ar-riyaha lawaqiha an yursila ar-riyaha mubashiratin duk wannan ar-rih ar-rih ar-rih ne in Allah ya so ya yadda insha Allah in ban manta ba an maka tunan za mu kawo cikin alqur'ani inda Allah ambaci rih rih rih rih da ar-riyah da ar-rih me bambancin su sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa